ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kadara haduwar mu a wannan masallaci mai albarka na masu bi da'awati wal irshad subhanallah masallaci ina mai Allahu akbar masallacin babu makka rahimahullahu ta'ala da bin ci gaba da karatun wannan littafin mai albarka na sunan abi dawud a majalisinmu mai taken karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lahiya ga musulmi yau muna 28 ga watan jumadal akhira hijira daga makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiya 2005 wata na 12 19 gare shi idan ba a manta ba wannan shine darasinmu na 61 a cikin kitabu sala kahin mu ci gaba taken karatunmu na yau shine wa ahsini zanna fi maulaka warda bima aulaka yanhalu anka albu'su wal wajalu وإن أصابك عسر فانتظر فرجا فالعسر باليسر مقرون ومتصل وأحسن الظن في مولاك وارض بما أولاك ينحل عنك البؤس والفرق والوجل وإن أصابك عسر فانتظر فرجا فالعسر باليسر مقرون ومتصل wannan malamin namu yake faɗi wanda wannan baitin ina karanta shi ina jin shauki don saboda abin da ya kumsa na hikima kuma idan ka yi aiki da shi za ka zamana da duniya lafiya yake cewa wa ahsini zanna fi maulaka warda bima aulaka yanhalu an kalbusu wal wajalu ka kyautata zato ga ubangijinka in ka kyautata zato ga Allah to damuwa da kunci da kake fama da su za su tahi yace wa in asabaka usrun fantazir faraja fal usru bil yusri maqrunun wa muttasilu idan kunci tsanani ya same ka to ka jira buɗi ka jira sauƙi domin shi tsanani a koda yaushe tare da sauƙi yake tahiya inna ma'al usri yusra babban abin da yake so ya koyar da mu shine kyautata zato ga Allah maɗaukakin sarki ya tabbata a hadisi hadisul kudusi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ana inda zanni abdi bi in zanna bi khairan falah wa in zanna bi sharran falah ni ina inda bawa na ya zace ni in bawa na ya mini mummunan zato to mummuna zai gani in ya mini kyaukyawan zato zai ga kyaukyawa kina a koda yaushe ka kasance mai kyautata zato ga Allah madaukakin sarki duk tsananin da ka shiga duk sharabtawar da Allah ya maka ka sa akan ka cewa menene khairan insha Allah alkhairi ne Allah ya so shi yasa wani mahikima yake cewa سر السعادة حسن ظنك بالذي خلق الحياة وقسم الأرزاق yace sirri na jin daɗin duniya shine ka kyauta zato ga wanda ya halice ka ya halicci duniya kuma yake raba arziki shine wa shine Allah madaukakin sarki akwai dushe mu kasance masu kyautata zato ga Allah madaukakin sarki Allah ka ba mu ikon yin haka muna fata Allah madaukakin sarki yayi muna budi na alkhairi ya kara mana hakuri akan jarabtocin da muke kwama da su idan ba a manta ba mun shiga a cikin tafri'u abwabi salati safari mun shiga a cikin kohohi da ke bayani akan sallah ta balagoro wanda babi na farko da muka karanta ya nuna muna mashru'iyatu salati as-safari ko mashru'iyyatul qasri fi salati halaccin yin kasaru a cikin balaguro yin kasaru na sallah a cikin balaguro to babu na gaba shi takensa shine mata yuksirul musafiru to a wani lokaci ne mai balaguro zai yi kasaru mun ga cewa dai kasaru tami ta halitta ko to wani lokaci ne mai balaguro yake yin kasaru wani balaguro ne in kai ya halatta kai kasaru shine abin da za a karantar da mu anan حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت أنس بن مالك yace na tambayi Anas dan Malik an qasri salati dangane da yin kasaru rage sallah a cikin balaguro faƙala Anas sai Anas yace kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya kasance idza kharaja masirata thalathati amyalin idan ya huta balaguron da ya kai mil guda uku au thalathati farasika ko kuma farsaki guda uku shakka shu'ba shu'ba ne ya shakka shimmil guda uku aka ce ko farsaki guda uku yusalli raka'atayn yana yin sallah raka'a biyu ga duk sallar da take da raka'a nawa hudu dama wannan shi ake ce ma kasaru duk sallar da take da raka'a hudu kai mata raka'a nawa biyu shi ake ce ma kasaru kenan Anas ya ce manzo Allah ya kasance duk balagoran da ya kai mil uku mai riwaya ya shakka ko kuma farsaki guda uku yana yin kasaru mil nau'i ne na tsawon masafa tsawon zango da suke yi wanda mil an kiyasta yana yin kilometer 1,6 kilometer kilomita 1.6 ana gani da ke shi ne mil guda to yi an ce mil uku kenan shi zai yi kilometer 4 da wani abu ko kilometer 4 da digo takwas shi zai yi shi kuma farsaki yana yin mil guda uku kina in ka ɗoka farsahi guda yana yin kilomitar goma sha nawa goma sha hudu ana gane da kyau kinan farsahi guda shi ke yin mil guda uku to a nan ya yi shakka ne shi wanda ya roto hadisin mil ya ce ko kuma farsahi kenan da an ta yi akan wannan hadisin kenan za a ce duk balaguron da kai ya kai kilomitar hudu da digo takwas kenan za ka yi ne za ka yi kasaru ana gane da kyau ko to mu je hadisi na biyu حدثنا زهير زهير بن حرب حدثنا ابن عيينة عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة سمع أنس بن مالك يقول سنج أنس بن مالك ينتوى صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة بالمدينة أربعا ناي سلر أزهر تارد منظر الله أمدينة ركع هدو والعصر دل أسر والعصر بذي الحليفة ركعتين إذا كما لأسر مني تأذي الحليفة ركع قدابيو abin da yake nuhi shine manzo Allah zai balaguro sai ya sallar azahar a madina raka'a hudu sai suka kama hanyar balaguro sun kai wani wuri da ake ce ma zil hulaifa sai sallar la'asar ta mi ta kama sai suka yi raka'a biyu yanan me yake so ya nuna muna a madina domin a cikin gari suke sun yi raka'a nawa hudu a zul hulaifa tun da cikin balaguro suke sun yi raka'a nawa biyu wannan yana nuna abubuwa guda biyu abu na farko yana nuna idan za ka balaguro ba wai da kayan niyyar balaguro ba ka ɗau hukuncin mai balaguro shi yasa ko azumi a lokacin ramadan baya halatta wai dan kana da niyyar balaguro kawai ka ki tashi da azumi a'a sai in ta tabbata balaguron ya tabbata domin kana taka Allah na tashi ko tana iya kai niyyar balaguron gobe kuma a fasa shi kuma baka tashi da azumi ba kaga kai asara to shi yasa ko kana niyyar balaguro zaka tashi da niyyar azumi sai in balaguron ya tabbata kun bar gari ka tabbatar da balaguron ya tabbata to a lokacin kana dama ka ne ka aje sallah haka kai ma mai balaguro e ka aje azumi haka kai ma wanda kake kasaru ba za ka fara kasaru batun kana gari sai in ka bar gari sannan za ka fara za ka fara yin kasaru to wannan hadisan su kaɗai ne malam ya kawo idan muka tsaya ga wannan hadisan kawai da malam ya kawo ya nuna duk balaguran da ya wuce kilometer ko kuma ya kai kilometer hudu da digo takwas za a yi mi za a yi kasaru haka wannan hadisin ya nuna amma dai hadisai sun zo da dama wanda suka nuna a ƙasa ga haka manzon Allah ya yi sallah ya yi kasaru a cikin balaguro hiye da haka manzon Allah ya yi kina wannan sai ya nuna a takaice dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya bar duniya bai gayi cewa ba ga adadin tsawon zangon da in kai shine zaka yi mi zaka yi kasaru to irin waɗannan abubuwa su ake ce ma mala hadda lahu fi shar'i abubuwan da shari'a bata kayyade ba ta bar kofa bude ka'idar su kuma shine mala hadda lahu fi shar'i fayuhaddu bil urfi duk abin da shari'a bata kayyade ba adadi kaza za a yi to ana kayyade sa ne da al'ada eske shari'a ta kayyade mafi karancin sadaki ko mafi yawancin sa ta kayyade bata kayyade ba an bar ma mutane a al'adance budurwa sharaf nawa ne karancin sadakinta a al'adance misali mu al'adance anan nawa za a ce ita 400 ko? ni da 400 na sani dan su na kai har sau biyu na ana gaya da kyau ko? to wannan su ne kenan jika 400 ta ita kuma santagawawa kun san santagawawa ita ce matar da aka saki ba ta aihu ba wawa bai sa aka ce mijinta wawa dan ya yi wuta ka aure mace haka rabu da ita ba tare da ka hudu albarka aure ba to sai ana ce mishi wawa shine santagawa ma'ana wanda wawa ya saki to irin ta kunga ita ba bazawara ita ba ba budurwa ba kun ba mi ba ba ba shakala ba sai shakala da ba shakala ita ce wadda ta aihu wannan ita ce shakala ita kuma bazawara kawai duk wanda aka saka ta taba aihuwa ko ba taba aihuwa ba mece ce bazawara kaman gobro ne gobro gobro sai mai da ake ce ma gobro to haka ita ma bazawara ko wadda ba ta da ana ce mata ne ana ce mata bazaura ana gane da kyau ko wanda za ku ɗauki darasin hausa kuma ku ɗauki na na abin ga kenan dai a takaice misali ne muka bada sadaki ba a kayyade ba an bari a al'adance sai a kayyade to haka ita ma balaguro a al'adance daga ina zuwa ina ne in kaje za a cewa a garin ku kayi balaguro to wannan shi ake aiki da shi a matsayin za ka yi kasaru misali wanda yanzu daga nan yanzu wanda yake sonisi a unguwanmu ya je haro banda yana kasaru to kun ga da an yi aiki da cewa kilometer nawa hudu ne ko to da kenan sai mutum ya yi mi ya yi kasaru domin daga sonisi zuwa haro banda ya yi kilometer yana kai kilometer goma ko tara ana zuwa goma sha ɗaya ma ana gane da kyau ko kenan wannan sai ya nuna a al'adance ne za a dibawa yanzu daga nan ya mai idan ka shi kwalo ana ca kayi balaguro? kayi balaguro ana ca kayi balaguro don tana iya kama wa kami ka kwana amma daga nan in ka shi tondabiya ana ca kayi balaguro? ba a ca kayi balaguro daga nan zuwa tondabiya duk da kuma kun ga akwai daji a tsakaninsu to kenan wannan ana bane shi a al'adance a takaice dai babu wani kayyadaddan nisa da aka ce in kayi shine za ka yi mi za ka yi kasaru a al'adance in ka tahi za a ce kayi balaguro to shi kenan za ka yi kasaru in ba haka ba mi ba za ka yi kasaru ba wannan shine kenan daɗin wannan shine idan kuna a ƙananan garuruwa wanda suke a ƙananan garuruwa wannan shi zai yi su za su iya fa'idantuwa da wannan darasin sosai ana gane da kyau ko misali mu a can zaka ga akwai ƙauyuka sosai wanda akwai ƙauyen da zaka je awa guda kana yi ka ka komo kuma gari ne inda ka inga inda ka tashi ma gari ne amma ba a cewa kai me kai balaguro don kusanci da ke da kai wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam kenan ma la hadda lahu fi shar'i fa yuhaddu bil urfi babul adhan fi safari babu mai bayani akan kiran sallah a cikin balaguro حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن وهب عن أم عن أمر عن أمر بن الحارث أن أبا عشان المعارف حدثه عن عقبة بن عامر قال يتي سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي منزو الله yana cewa ya'jabu rabbukum min ra'i ghanamin yana birge ubangijinku akwai masu kuskuren fassara kalima ta ajaba ana gane da ke ko ko kuma ya ajibu kamar yadda ya zo a nan ne misali ko ya ajabu so da mutane suna fassara sa da mamaki alhari akwai inda ba mamaki yake nuhi ba akwai inda birgewa yake nuhi ana gane da kyau ko kina anan yana nufin ya ajabu rabbukum min ra'i ganami yana birge ubangijinku a ce wani mai kiwon kananan dabbobi fi ra'si shaziyatin akan kololuwa bi jabalin ta wani dutse yu'adhdinu bis salati wa yusalli da zai yi kiran sallah kuma yayi sallah ma'ana lokacin sallah yayi sai yi kiran sallah kuma yayi sallah yana birge ubangijinku a ce mutum yana cikin daji akan kololuwan dutse kuma dai inda cikin daji dai ne lokacin sallah yayi shi kadai kuma ya tashi ya kwada kiran sallah kuma yayi sallah shi kadai fayakulu Allahu azza wa jalla sai Allah ya ce idan mutum yi haka unzuru ila abdi ku yi dibi zuwa ga bawa na haza wannan yu'adhdhinu wa yuqimu salata yana kiran sallah kuma yana tayar da sallah ya khafu minni wannan tabbas yana tsoro na faqad ghafartu li abdi to hakika na gafarta ma bawa na wa adkhaltuhu aljanna kuma na shigar da shi aljanna wannan ya nuna falalan mi kiran sallah ko da a cikin balaguro ko da kai kadai kenan ko kai kadai kake a cikin balaguro za ka yi sallah ka yi kiran sallah kuma ka yi sallah kai kadai za ka samu falala guda biyu falala ta farko shine aljannu da mala'iku za su yi sallah tare da kai aljannu na kwarai amma ba na banza ba kaka ji tsoro ka ce to kai in kiran sallah dan kasu zo a'a na kwarai ne ba za su fitar da kai ba dan na banza su da sun ji kiran sallah gudu suke yi shi sa yana daga cikin alama ta shedannu suna tare da kai shine in ana kiran sallah ka ji gaban ka na faduwa ko kana makarkata akwai wanda suke yake sai sati da ya wuce akwai wanda ya zo min tambaya akan haka bayan mun tashi da karatu yace in ana kiran sallah sai shi dan gaban shi na faduwa yana makarkata yace wata ran in shi ya kama ma zai yi bai iya idawa alama ce ta shedannu ana gane da kyau ko wannan shine kenan sai a magani abu na gaba kuma wannan hadisin uwa yana nuna muna al-muhafazatu ala salati min alamati khashyatillah kula da sallah yana daga cikin alama ta tsoron Allah ku shi anan sai Allah ya ce wannan mutumin yana tsoro na kenan Allah ne yake shaida akan cewa yana mi yana tsoron shi shi yasa ya tabbata a hadisi idza ra'aytumur rajula ya'tadu al-masajida fashhadu lahu bil iman hadisin akwai ta cewa a kan shi amma akwai ayar da take masa shaida innama ya amuru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir idan kuka ga mutum yana kula da sallah yana kula da zuwa masallaci to ku yi masa shaida da cewa yana da imani in jiwa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in hadisin bai tabbata ba to ga Allah ya ce shi da kansa ba mai raya masallaci ba mai kula da zuwa masallaci sai wanda ya imani da Allah da ranar karshe malai ce babul musafir yusalli wa huwa ya shukku fil waqti babu mai bayani akan mai balaguran da zai yi sallah alhali yana shakka game da lokaci ma'ana kana cikin balaguro kana so kai wata sallah sai kana shakka lokacin sallah yayi ko kuma bai yi ba ya za ka yi حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن المسحاج بن موسى قال قلت لأنس بن مالك ناتم أنس بن مالك حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم كبام لاباري دقا تكين حديثا دقا جدقا منزن الله قال سيتي موسى كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر mun kasance idan muka kasance tare da ma'aikin Allah a cikin balaguro fa kulna zalati shamsu aw lam tazal aulam ta zul sai muka fara shakka shin rana ta huta daga tsakiya ko ba ta huta daga tsakiya ba sallar zuhura manzo Allah yana yin sallar azhar thumma irtahala sannan sai ya hawa abun hawa a ci gaba da tahiyya حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة حدثني حمزة الآئذي رجل من بني ضبة قال يتي سمعت أنس بن مالك يقول ناجى أنس بن مالك ناتوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظل الله يكسنتي إذا نزل منزلا إذا يسبك أولي مسبكي لم يرتحل baya tashi daga wannan masabcin ma'ana kama ana cikin balaguro sai aka yada zango aka tsaya dan a huta to baya tashi daga inda ya tsaya kin nan hatta yusalli zuhur har sai ya sallaci az-zuhr fa qala lahu rajulun sai wani mutum yace masa wa in kana bi nisfin nahari shin koda ko a ce da rana ne rana ba ta huta daga tsakiya ba qala yace wa in kana bi nisfin nahari eh koda ko a ce tsakiyar rana ne ana gane da kyau ko wannan hadisi abin da yake nunawa shine idan kana a cikin balaguro sai kana shakkar lokacin azahar ya yi ko bai yi ba ana gane da kyau ko to abinda ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin sallar tare da akwai mi tare da akwai shakkar domin ita shakkar malamai suka ce domin ita shakkar karan kanta alama ce ta lokacin yayi ana gane da kyau ko bayan wannan kuma akwai ka'ida suke cewa ma qaraba shay'a yu'ta hukmuhu ma qaraba shay'a yu'ta hukmuhu mabni lil majhul ne duk abin da ya kusa ana gane da kyau ko to ana bashi hukuncin abin bari in baku misali yanzu anan ana shakka ne rana ta huta daga tsakiya ko bata huta ba tabbas dan ranar ta kusa huta daga tsakiya ne ake mi ake shakka kinai in ma dai ba ta huta ba amma ta mi ta kusa to wannan kusancin sai aka ce to a bashi hukuncin kawar mami kawar ta yi shi ne ma'ana ma raba shai'a yu'ta hukumuhu wannan ka'idar in fara shin ta ga wani abokina na jita lokacin ni domin a cikin abokaina na riga su duka gaba su na riga su yin aure to dama da an zo sun sallama dama ni ba a shayar da dan ni oga ne to yanzu tsakanin su ne ake gardama shi gudan ya kai kudi shi kuma gudan ko irin ta ga kudin tambaya ba a kai ba ana gane da kyau ko irin wanda hayan suna akan kasuwa ne ba a kaya ba to yanzu shi gudan sai yake tinkaho aini ni na hika sai ce a baka hini batun da ba a ƙara aure ba sai ce masa ai ma ƙara ba shai'a yi uta hukumuhu duk wanda ya kusa ga abu to ana ba shi hukuncinsa kenan shi ma menene tunda ya kai kudi an kusa dama aure kenan shi ma menene ango ne ana gane da ku a nan na gane wannan wannan ka'idar wanda abokanmu ne wanda mun tashi sosai mun shaku da juna kuma abun mamaki har yanzu zancen da nake muku ina zuwa karatu a wajen wannan abokin nawa domin mun tashi mu uku wannan zan baku shi ne saboda zai taimaka a wajen hita maka girman kai a wajen neman ilimi mu uku muka tashi tsara tun primar tare muke lokacin da muka samu bak ni sai na ɗauki ɓangaren tarbiyya guda sai ɗauki ɓangaren shari'a fikihu shi kuma gudan sai ɗauki ɓangaren luga ana gane da kyau ko to haka ake yanzu idan kana bangaren shari'a tabbas luga kana kana da rauni akan luga to sai kasance yanzu bayan takarruji sai ina zuwa wajen shi ina dokan darussa na luga wake waken ga da kuka je ina yi ba su na karanta ba wajen shi na koye su ana gane take ku da mishi tun ana jami'a yana rubuta wake ko da yake yanzu yanzu baya yi amma har yanzu har yanzu zultahi ke da kai na musamman duk wanda suke adab sun san littafi da ake ma mizanul zahab wani littafi ne na waƙen larabci har yanzu ina karatun shi a wurin shi ban kare karatun ba ma yanzu haka littafin yana cikin mota duk sati ina zuwa ɗaukan karatu a wurin shi abokina tare muka tashi amma yana ɗaukan karatu a me a wurin shi karatu baya da girman kai in ka san mutum ya hika ka yadda da ya hika a wannan wurin ka zo ka zamna ka ɗauka hausa suka ce girman kai rawanin siya ko wannan shine kenan Allah karba mu da girman kai babul jam'i bainas salataini babin ya bayani akan jam'i tsakanin salloli guda biyu حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزبير عن أبي الزبير المكي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبرهم أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك سنهتوا تعرض منظى الله صلى الله عليه وسلم أياك تبوك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر sai manzo Allah ya kasance yana hada tsakanin azhar da la'asar wal maghribi da maghriba wal isha'i da isha'i fa akhara as-salata yawman wataran sai ya jinkirta sallah thumma kharaja sannan sai ya huto fa salla az-zuhra wal 'asra ya sallaci azhar da la'asar jami'an gaba dayan su thumma dakhala sannan sai ƙara shiga masabkin sa ثم خرج sannan ya ƙara hutuwa fa sallal maghriba wal isha'a jami'an sai sallaci maghriba da isha'i gaba ɗayan su ba sai kun gane abin da ake nufi ba shine yanda abin yake shine ana a cikin yakin tabuka a balaguro sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin azhar ya aka ce masa lokacin azhar yayi yace to bai hutu ba sai da lokacin la'asar yayi sai da rana ta kusa faduwa sai ya hutu ba a yi sallah biyu ba wace da wace azahar da la'asar sai ya yi azahar kin da la'asar kin kowace raka a biyu biyu sai ya shiga cikin masarkinsa suna kare sallah da minti da yan dan lokaci kaɗan sai rana ta me sai rana ta faɗi lokacin ya shiga kuma sai ƙara hutowa aka yi wace sallah nawa aka yi magariba da isha'i kenan salloli guda nawa an jero su salloli guda hudu so guda manzon Allah ya wannan malamai kuma suka ce fa'alahu li bayanil jawazi manzo Allah ya yi haka ne don ya nuna ya halatta a yi haka ne idan da ni idan da uzuri idan da zura idan da bukata akwai wasu lokuta manzo Allah yana yin wani abu ko da ba shi aka yi so ba don saboda ya nuna ya me ya halatta a yi haka nan ana gane da kyau ko wallahu ta'ala a'lam bala yace haddathana Sulaiman ibn Dawud al-Ataki haddathana Hammad haddathana Ayyub النافع أن ابن عمر استصرخ على صفية وهو بمكة للي ابن عمر استصرخ على رمشي da kaji wannan to a Hausa shi ake cewa kururuwa an yi masa kururuwa ala safiya akan safiya ma'ana akan cewa safiya ta rasu ana gane da kyau ko wa huwa bi makka alhali a lokacin yana a makka ita kuma safiya tana ina madina fasara sai ya tashi zuwa balaguro hatta gharabati shamsu yayi ta tahiya har sai da rana ta fadi wa badatin nujumu taurari ma har sai da suka fara bayyana faqala sai yace innan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam lalle manzon Allah kana idza ajida bihi amrun fi safari ya kasance idan wani al'amari na gaugawa ya kama sa a cikin balaguro jama'a baina hataini salataini yana hada tsakanin wannan sallolin guda biyu yana nuhin magariba da isha'i fasara a yana nuhin azahar a hatta zar haka dai ne yana nuhin micece magariba da isha'i haka dai ne fasara sai ta hiya hatta gaba shafaku sai ta hiya har sai da ashafaq ya bace kinan lokacin mi ya shiga ya ake ce ma ashafaq shine jan da rana take bari in ta fadi wanda in ya bace irana ta faɗi jan da take bari in ya bace shine lokacin me ya shiga lokacin isha kenan sai ta tahiya hatta gaba shafaqu har sai da wannan jan na rana ya bace fa nazala sai ya sabka fa jama'a bainahuma sai ya hada tsakanin su wace da wace magariba da isha'i ba san ko ana gane da kyau ba bayan la'asar aka kame shi labarin safiya ta rasu sai gaugawan tahiya dan saboda ya samu jana'izar ta yana tahiya har rana ta faɗi wanda suke tahiya tare suna suna ce masa ai lokacin sallah yayi ta magariba sai ya ce musu ai manzon Allah ya kasance in yana sauri a cikin balaguro wata ran haka yake yi ko lokacin magariba yayi yana barin ta ya jinkirta ta sai daga baya hada ta da ni da ishari ana gane da kyau ko shine abinda wannan hadisi yake nufi حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي الهمداني حدثنا المفضل بن فضالة والليث بن سعد عن هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك معاذ يا كسنجي manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a yakin tabuka idza zagati ash-shamsu qabla an yartahila idan rana ta huta daga tsakiya kamin ya tashi daga inda suke jama'a baina zuhri wal asri yana hada tsakanin azhar da la'asar wa in yartahil qabla an taziga ash-shamsu akhara az-zuhra idan ya kasance ya tashi daga tahiyar daga balaguron kamin rana ta huta daga tsakiya to yana jinkirta azahar hatta yanzila lil asr har sai ya sabka lokacin la'asar sai ya azahar da la'asar ana gane da kyau wa fil maghribi a lokacin maghriba ma mithla zalika yana yin kwatankwacin haka in ghabati shamsu idan rana ta huta daga tsakiya idan rana ta fadi shine ghabati shams qabla an yartahila kamin ya tashi daga balaguron ko kamin ya tashi ci gaba da tahiya jama'a bainal maghribi wal isha'i yana hada tsakanin magriba da isha'i wa in yartahil qabla an taghiba ash-shamsu akhara al-maghriba idan kuma ya kasance zai tahiya ne kamin rana tawa'i akhara al-maghriba yana jinkirta maghriba hatta yanzila lil isha'i har sai ya sabka sai isha'i ثم جمع بينهما معنى هسه يا سبك لوكacin إشائي ثم جمع بينهما sannan ya hada tsakanin su magriba da isha'i قال ابو داود ابو داود ce rawahu هشام بن عروة عن حسين بن عبد الله عن قريب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث المفضل والليس wannan hadisin abin da yake nunawa shine wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana jam'u takdim wataran yana jam'u at-ta'khir me ake ce ma jam'u taqdim shine lokacin sallar waccan bai yi ba ana gane da kyau ko sai ka yi ta a lokacin wadda take kaminta misali lokacin magariba sai ka yi magariba da me wannan shi ake ce ma jam'u taqdim ka gabatar da isha'i kamin me kamin lokacinta shi kuma jam'u ta'khir shine ka yi sallah guda biyu a lokacin wata amma bayan gudan lokacinta ya wuce shi ake jama'a jam'ut ta'khir kawai misalin lokacin la'asar sai ka yi magariba da mi sai ka yi azhar da la'asar sai ya kasance a akharta az-zuhra ka jinkirta az-zuhra kenan shi ake jama'a jam'ut ta'khir to yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya danganta daga balaguron dama shi jam'i a haɗa salloli guda biyu manzo Allah mafi yawanci yana yin sani idan suna tsakiyar tahiya to in suna tsakiyar tahiya da rana sai suka tsaya su huta sai ya kasance in za su tashi su ci gaba da tahiya sai a duba in rana ta huta daga tsakiya sai a yi jam'u takdim sai a yi azahar da la'asar sai a ci gaba da mi da tahiya idan ya kasance sun sabka sai kasance za su tahiya kuma sai rana ba ta huta daga mi ba ba ta daga tsakiya ba kina lokacin azahar bai yi ba sai su ci gaba da tahiya ba su tsayawa kuma sai lokacin la'asar sai su tsaya su yi me azahar da la'asar kenan sun yi jam'u ish jam'u ta'khir sun jinkirta azahar har zuwa me har zuwa lokacin la'asar haka shi ma dangane da faduwar rana da kuma rishin faduwarta wannan shine kenan fiqhun wannan hadisin idan ka gane wannan hadisin zai zai taimaka muku sosai idan kuna tsakiyar balaguro ku iya tsara lokacinku idan muka zo a hadisi na gaba za ku ƙara gane wannan bayanin haddathana qutaybatu haddathana abdullah ibn nafi'in an abi mawdudin an sulayma nabni abi yahya an ibn umara qala ma jama'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bayna al-maghribi wal isha'i qattu fi safar illa marratan manzo Allah bai taba hada tsakanin magriba da isha'i ba ko so dai a cikin balaguro in ba so daya ba قال أبو داود وهذا يروى أن أيوب عن نافع عن ابن عمر موقوفا وأن حديث أنا رويته صدق أيوب رجع نافع رجع ابن عمر موقوفا على ابن عمر أكن شوى أيكين ابن عمر ني دكما نافع دكما أيوب ana ga ma'ana akan cewa ana rawaito shi daga ibn umar akan cewa aikin ayyub ne da kuma nafi' annahu lam yura ibn umar jama'a bainahuma qattu haka kuma ana rawaito sa mawqifi daga ibnu umar akan cewa ba a taba ganin sa ba ya hada tsakanin azhar eh, tsakanin isha'i da magriba ko su daya illa tilkal laila sai dai wannan daren ya'ani yana nuhin lailatas tusriha ala safiya ma'ana daren da aka bashi labarin rasuwar safiya ran nan kawai ya hada tsakanin magriba da isha'i wa ruya an min hadisi makhulin an nafi'in an rawaito kuma daga hadisin makhul daga nafi annahu ra'a ibn umar akan cewa ya ga ibn umar fa'ala zalika marratan aw marrataini yayi haka sau ɗaya ko sau biyu wannan hadisin ne munkar ne ana gane ke ko mun sha gai a hadisin munkar huwa ma khalafa fihi ad-da'ifu as-thiqa shine da'ifi ya saba ma wanda suke tabbatattu abinda wannan hadisi ke nuhi shine so guda kawai manzon Allah ya taba hada tsakanin magariba da isha'i wannan shine dalilin da aka samu su malamai suna ganin makruhi ne ko jam'i za a yi a hada magariba da me da isha'i a lokacin isha'i a lokacin isha'i kamar suna ganin ita magariba durunsi ba a mi ba a mi ba a ta'khir ba a jinkirta ta ana gane da kyau ko akwai masu wannan ra'ayin to ga dalilin su dalilin ya tabbata bai tabbata ba shi yasa malam ya kawo shi kenan dai ana hada tsakanin magariba da isha'i a lokacin magariba ko kuma a lokacin a lokacin isha'i tunda shine ake gaddama akai حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال daga abdullahi dan abbas yake salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam az-zuhra wal asr jami'an manzo Allah ya sallaci az-zuhr da al-asr gaba ɗayan su wal maghriba wal isha'a jami'an haka maghriba da isha'i gaba ɗayan su yana yin su jam'i fi ghairi khawfin wala safari kuma ya hada su a lokacin da ba a cikin tsoro ake ba kuma ba a cikin balaguro ba da kaji an ce khawfin ana nufin tsoro a na yaki ba a lokacin yaki ba kuma ba a lokacin balaguro ba قال مالك مالك يتي أرى ذلك كان في مطر إنا سمان ونن يا كسنجيني ألوكة روان سما معنى روان سما نيسا من ذا الله يحدى سلولي قدابيو الزهر دل أسر دا مغربا دا إشائي قال أبو داود أبو داود ورواه حماد بن سلمة نحوه عن أبي الزبير ورواه قرة بن خالد عن أبي الزبير قال في سفرة ya ce a cikin wani balaguro safar naha ila tabuka ma'ana shi arwaya sa ya ce wannan jami'in da manzo Allah ya na azhar da la'asar magriba da isha'i ya kasance a cikin wani balaguro ne da muka yi a tabuka ba wai a cikin madina yayin wannan ba حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر manzo Allah ya haɗa tsakanin azahar da la'asar wal maghribi wal isha'i da magriba da isha'i bil madina a madina min ghairi khawfin ba tare da wani tsoron yaƙi ba wala matarin ko kuma ruwan sama faqila ibn abbas shi aka ce ma ibn abbas ma arada ila zalika me yasa manzon Allah yayi haka qala yace arada Allah yuhrija ummatahu ya so ne kada ya yake da suna ya tsananta ma al'ummarsa wannan hadisin akwai rigima sosai a kansa ku yadda hadisi yake shine an rawaito hadisi daga ibnu umar ya ce wata rana manzon Allah a madina in an ce manzon Allah na a madina kenan ba a cikin mi yake ba ba a cikin balaguro ba ya hada tsakanin sallar azahar da la'asar a lokaci guda haka kuma ya hada magariba da isha'i ami a lokaci guda kuma ba wai tsoron yaƙi ake bukun ba ruwan sama ba ne to cewa ba yaƙi ba ne ba ruwan sama ba ne sai ya sawu suka ce a kenan ya halatta idan da wata buƙata in kuna reniyon ana gane da ku kuna tsoron reniyon kada ya ƙare reniyon ba zai ƙare ba kamin wata sallah ko kuna da wani examen kamin ka shiga sal da examen kenan sai ka haɗa magariba da la'asar ana gane da kyau ko ko kuma ka hada magariba da isha'i ko sai ka yi ta sannan ka shiga sallar examen in ya so kuda dai ana kiran sallah kana cikin sallar examen bai koni wannan ya fi faruwa ne tsakanin azahar da la'asar domin duk wanda suka yi bak sun san mafi yawanci kuna cikin sallar examen ana sallar me ana sallar la'asar to wannan lokacin ya halatta ku hada azhar da la'asar don ko da lokacin la'asar ke yi ka samu nasuwa ta ta ci gaba da rubuce-rubucen ka ala gane da kyau ko jayyid akwai malaman da suka ce ya halatta idan da bukata alhaja suka ce kuma alhajatu tunazzalu manzilatad darura ammatan kanat aw khassa bukata ana bata matsayin larura sai suka ce kenan ya halatta ka hada azhar da al'asar idan da wata bukata mai ƙarfi dalilin su kuma me dalilin su me dalilin su kuma wannan shine ko shine wannan hadisin amma magana wadda mafi yawan malamai suka tai akan cewa wannan hadisin yana daga cikin hadisan da la yu'malu bihi akwai hadisan da za a cewa hadisun sahihun lakin laisa la'amala alaihi hadisi ya inganta amma dai ba a aiki da shi ana gane da kyau ko dan ni dan saboda ba akan ba ba akan ba a ci gaba da wannan aikin manzon Allah ya bar duniya ba ko kuma dan saboda bayan wannan hadisin an samu wanda ya nuna cewa a'a ba haka ake ba a can da aka yi yanzu an bar yin haka ga yanda ake yi akwai dai dalilai da suke sa a ce hadisi ba a mi ba a mi ba a aiki da shi kinan wannan hadisi yana daga cikin hadisin da malamai suka ce la yu'malu bihi laysa al'amalu alayhi ban san ko ana gane da kyau ba domin an ce al'amalu alayhi to da salloli da yawa ba za ka ga mutane da yawa ba mutum na yin sallar azhar sai ce kai akwai wata ɗaya bukata to bari kawai in yi la'asar in huta ana gane da kyau ko ko mutum na yin magariba sai ce kai in na shiga kasuwan nan ka san cini habu ce cini habu ko kuma an ce cini ce an san ku kuma ana kasuwar dare ce to kenan bari kawai in yi magariba da da isha'i shikenan in shiga in shiga in shiga shagulgulla na ana ganiya da kyau wannan bayanin mun yi shi ne don saboda dai a hudda ma wanda zai iya me yake da suna ɗabi'antuwa ko kuma zai iya ba da dalili da wannan hadisi akan hada salloli dalilin wasu bukatu wanda suke ba an zana Allah biha min sultan wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam shi yasa ma wasu malamai suka ga wannan hadisin idan aka ce ba dalilin yaki bane ba dalilin ruwan sama bane sai su ce a'a to ai ba yaki da ruwan sama kawai suke sa ami ba ami a hada a hada sallah daga cikin abubuwan da suke hada halitta hada sallah shine tsananin iska mai ƙarfi yana halatta ami a hada salloli guda biyu haka kuma tsananin sanyi na hutar hankali irin wanda in kana tahiya ma kana isan karewa a bisa hanya ana gane da kyau ko irin shi ma yana iya halatta ami a hada salloli da kuma tsananin zahi wanda ba a saba yin irin shi ba kuma ba ɗabi'anci da shi ba shi ma duka yana halatta wannan to sai malamai suka ce mai yiwa in ba ruwan sama bane da aka ce ba dalilin su bane to mai yiwa yalla wasu daga cikin wayannan abubuwan ne ana gane da kyau ko wallahu ta'ala a'lam malai ce haddathana muhammad ibn ubayd al-muharibi haddathana muhammad ibn fudayl an abihi wanda yake so ya kara samun bayani bisa kan wannan hadisin da akwai wanda suna yi bincike akai zaka iya kadiba sharhi na aunul ma'bud sharhi na sunan abi dawud ana gani da kyau ko akwai bayani mai mai ƙarfi akan wannan malai ce haddathana muhammad ibn ubayd al-muharibi haddathana muhammad ibn fudayl an abihi an nafi' wa abdullah ibn waqid an mu'adhdhin ibn umar qala as-salatu ibn umar yake cewa abdullahi bin waƙid yake cewa mai kiran sallan ibnu umar ana cikin balaguro su sai ce as-sala ibnu umar lokacin sallah yayi shine abin da ake nufi qala sai ibnu ibnu umar yace sir sir je mutai dai je mutai je mutai hatta idza kana qabla ghuyubi ash-shafaqi har sai da rana ta kusa me yake da suna balgin rana ya kusa bacewa nazala sai ya sabka fa sallal magriba sai ya sallaci magriba sun mantazara sannan sai ya jira kaɗan hatta gaba shafaku har sai da me yake da suna wannan balgin na rana ya ɓace wa sallal isha'a sai ya sallan isha'i sun maƙala sannan sai ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah kana idan ajila bihi amrun ya kasance idan wani al'amari na gaugawa ya same sa sana'a mithlal ladhi sana'atu yana aikata irin abun da nayi fasara fi dhalika al-yawm sai ya tahiya a wannan inin wal laila da daren sa masirata talatin tahiya ta kwana uku qala abu daud abu daud ce rawahu ibn jabir an-nafi'in nahwa hadha bi isnadihi a abinda wannan hadisi ke nuhi shine suna a cikin balaguro ne ana cikin tahiya rana ta faɗi sai ɗaya daga cikin wanda ake balaguron da shi wanda yake mai kiran sallah ne ladani ne na ibnu umar sai ce masa kai rana ta faɗi wa lokacin magariba ya yi sai ibnu umar ya ce masa je dai mu je suka ci gaba da tahiya sai can sai ya ce to a tsaya a yi sallah sai suka yi sallar magariba suka yi ne suka yi isha'i shine sai ya ce masa manzo Allah ya kasance in yana gaugawa haka yake yi yana jinkirta magariba sai lokacin isha'i sai ya hada su guda biyu shi yasa idan kuka lura a ƙasa ya ce sahihun lakin qawluhu qabla ghuyubi shafaqi shadhun yace hadisi ingantacce ne sai dai fadin shi cewa kamin balgin rana ya bace ya tsaya aka yi magariba magana ce wadda take shadh la yu'mal biha wal mahfuzu ba'da ghiyabi shafaq abin da ya tabbata shine ya tsaya an yi magariban da isha'i ne bayan balgen na rana yami yami ya bace kenan sai da lokacin isha'i kin ya shiga sannan ne suka tsaya suka yi magariba sannan suka yi ne suka yi isha'i kishiran da muka ji a can ciki kamar ita ce magana mafi inganci حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى عن ابن جابر بهذا المعنى قال أبو داود عبد الله بن العلاء النافع قال حتى إذا كان عند ذهاب الشفق نزل حسي إذا يكسنجي حسي إذا يكسنجي لوكتين دا الشفق يبتي معنا بل جرانا يبتي لوكتين إشاء يشقى نزل يسبكى فجمع بينهما سي هذا سكانيس معنا ياكا وانا الرواية تيدين ينون إتتي رواية ورتكي إنغانتتا أنا قانا لكيوكو مالك حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد بن زيد حاء تحويل الإسناد wannan ha'un kin mutane da akwai wanda suke baki ba su gane ta ba don wancan satin mun kare karatu sai wani ya ce mini malam wannan ha'un da nake gani me ake nihi da ita mun sha bayanin ta a can farkon karatu ko to bari a yi muku dalla dalla wannan ha'un ita take ce ma tahwilul isnad me ake ce ma tahwilul isnad bil misali yattadhi al maqal kai ne kazo zaka bada wani labari sai kace wane jiya ya bani labari cewa wane ya bashi labarin cewa kai ba ma su ba shekaran jiya ma wane da wane sun ce mini su ma haka sai ka kawo magana ba san ko an gane da kyau ba kaman ƙara ƙarfafa magana ce wani ya bani labari kai bayan shi ma akwai wani shi ma ya bani labari to bayan shi kinnan shine ha'un kinnan ana gane da kyau ko kenan sai kasance an rawaito su daga gungun mutane guda nawa guda biyu ko da yake kowane gungu ina hadisi zaka samu a kusan mutum uku ke da kwai a ciki amma dukkanin su dai maganar mutum guda ce shi ma haka bayan shi gungun da za a kawo dukkanin shi dai maganar mutum nawa ce maganar mutum guda ce kenan duk inda baka ga an kawo ha'unkin nan ba dukkanin shi salsala ce ta mutum guda ce amma wane ne shi ma ya bashi labarin wane ne shi ma wane ya ce to amma aka kawo ha'unkin nan a a bayan wancan shi ma a a akwai wani shi ma ya bada irin wannan labarin ana gane da kyau ko kenan malamai suna kashi ne dan ƙara ƙarfafa mi ƙara ƙarfafa hadisi wannan yana ƙara ingancin hadisi na'am shine kenan wannan ha'un da kuke gani tahwilul isnad وحدثنا أمر بن عون أخبرنا حماد بن زيد عن أم عن أمر بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانيا وسبعا منذ الله يا من صلى أمدينة صلى غدا تقص وسبعا دكما صلى غدا بقي الظهر والعصر az-zuhr da la'asar wal magriba wal isha'a da magriba da isha'i abin da yake nufi manzo Allah a Madina ya taba muna sallar az-zuhr da la'asar sau takwas ma'ana kwana takwas yana yin su jira da juna ko kuma dai har rayuwarsa dai ta kare sau takwas na ga yayi haka dai yana ɗaukar haka nan haka magriba da isha'i akwai lokutan da ya haɗa muna da su har kusan sau bakwai yayi haka walam yaqul sulaimanu wa musaddadun bina a riwayar Suleiman da Musa su bu su ce bina ba ana wannan kamar adalci ne na bada labari shi a riwayar su bu su ce bina ba wannan su ne su kawo bina salla bina su dai sun ce salla rasulullahi sallallahu bil madina qala abu daud abu ya ce wa rawahu salihun maula at-tawama an ibn abbas qala fi ghairi matarin daga ibnu abbas ya ce ba a cikin balaguro ba ma'ana eh ba dalilin ruwan sama bane kuma yasa aka me aka hada wannan sallolin wani dai dalili ne daban wannan hadisin kamar yana karfafa hadisi na baya na cewa manzo Allah wata ran ya taba hada magriba da mi da isha'i az-zuhr da la'asar ba cikin mi ba ba cikin balaguro bukun ba dalilin ruwan sama ba kenan wani dalili ne daban حدثنا أحمد بن صالح حدثنا يحيى بن محمد محمد الجاري حدثنا عبد العزيز بن محمد عن مالك عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غابت له الشمس بمكة منذ الله رانا تاهوا ينا أمكة فجمع بينهما سيبس أيابا سيد يزو أصرف أنا شيني فجمع بينهما بصرف سيد يزو أول وليد أكتي ما صرف sannan ya haɗa wannan sallolin guda biyu sarfu sunan wani wuri ne da yake a hanyar makka نعم حدثنا محمد بن هشام جار أحمد بن حنبل حدثنا جعفر جعفر بن عون عن هشام بن سعد قال بينهما عشرة أميال سكان سكان سو أكوي ميل غدا غوما يعني yana nuhin baina makka wa sarf yana nuhin tsakanin makka da sarf akwai mil guda goma in ka hada su za su yi kilomita guda nawa kilomita sha shidda ana gane da kyau ko wannan hadisi abin da yake nunawa shine manzo Allah yana a Madina rana ta hwadi maimakon ya tsaya ya sallan magriba sai suka ci gaba da tahiyya su abu su tsaya ba sai suka yi kilometer 16 a sarf sannan suka tsaya suka yi magriba suka yi ne suka yi isha'i da hadisin ya inganta yana nuna halaccin haka amma hadisin bai inganta ba to duk da bai inganta ba in tsakiyar balaguro ne ake ya halatta ai amma in ba tsakiyar balaguro ne ake ba sai an yi sallar sannan ami sannan ami sannan a daga sannan a kamar da mu gani a farkon karatu حدثنا عبد الملك بن شعيب حدثنا ابن وهب عن الليث قال قال ربيعة يعني كتب إليه أنا مهن يارب تازوى غريسة حدثني عبد الله بن دينار قال غابت الشمس وأنا عند عبد الله بن عمر rana ta faɗi ina a wajen abdullahi bin umar fasir na sai muka yi tahiya falamma ra'ainahu kad amsa lokacin da muka ga marecewa yayi sosai kulna sai muka ce masa as-sala ya kamata fa ayi sallah muna ta tahiya fasara sai ya ci gaba da tahiya hatta ghaba shafaqu har sai da me yake da suna jan rana ya bace bayan rana ta faɗi jan nan nata har sai da ya bace wa tasawwabatin nujumu ai ijtama'at shine tasawwabat kuma me yake da suna tauraru suka tattaru a sama thumma innahu nazala sannan wannan lokacin ya sabka fa sallas salataini jami'an sai sallaci sallolin guda biyu thumma qala sannan sai yace ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na ga manzon Allah idza jadda bihi sairu idan tsananin tahiya ya kama sa ma'ana yana sauri a cikin tahiya salla salati hadhihi yana irin wannan sallar tawa ya jinkirta magariba har sai can tsakiyar dare yayi ta ita da me ita da isha'i yaqulu yana cewa yajma'u bainahuma ba'da layl yana hada tsakanin su bayan dare ma'ana tsakiyar dare qala abu daud rawahu asim ibn muhammadin an akhihi an salim wa rawahu ibnu abi najihin عن إسماعيل بن عبد الرحمن ابن ذؤيب أن الجمع بينهما من ابن عمر akan cewa hada wannan sallolin daga ibnu umar ne kana ba'da guyubi shafaqi ya kasance bayan bacewar shafaqi ma'ana yake cewa hada salloli guda biyu bayan bacewar ash-shafaqi wanda aka rawaito yana yin sa shine ibnu umar ana gane da kyau ko shi kuma mafi yawanci ibnu umar idan aka ce yayi abu mafi yawanci ana kyautata zaton daga manzon Allah ya ce domin a cikin sahabban manzon Allah babu wanda yake tsananin koyi da manzon Allah kamar wa kamar ibnu umar ibnu umar shine wanda da manzo Allah zai yi wani abu wanda ba ma na ibada ba ne to shi sai ya yi aka ce manzo Allah ya taba zuwa zai wuce a ƙarƙashin wata itanya to sai kasance itanyar ta yi ƙasa sosai manzo Allah yana ɗan tsawo to sai kasance manzo Allah ya duka ya wuce shi ma ibn umar da ya zo shi kuma yana ɗan gajeren shi da a ce zai tafi ba tare da ya duka ba lahiya lau zai wuce ana gane da kyau ko amma dan ya ga manzon Allah ya duka shi ma sai da ya duka sannan sai ya tafi in yana balaguro duk inda aka ce manzon Allah ya tsaya yayi sallah to shi ma in yana balaguron nan har bayan da so manzon Allah sai ya tsaya a wannan wurin yayi ne yayi sallah shi yasa idan ka duba a cikin sahihul bukhari hatta babubbuka aka hudda na musamman na wuraren da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba tsaya yayin sallah kuma duk inda kaji an baka labarin hadisin sai a ce ma an ibn Umar daga ibn dan shi dina da labarin wannan ko ba a yi da shi ba sai ya tambaya ina manzon Allah yayi sallallahu alaihi wasallam ibn Umar rayuwar shi akwai abin birgewa sosai Allah ya sa mutum ne mai gudun duniya a lokacin me yake da suna daula ta umawiyya da kuma lokacin Usman ba yanda ba a yi da shi ba a ba shi shugabanci ya kiya ko lokacin da namanta wane wane daga cikin khalifofin ya kirawo shi akan zai bashi abu ya ce a'a ba zai amsa ba ya ce kamanta da ni khalifan manzon Allah ne umarni ne nake baka ko baka zuwa da ƙari da yaji za mu tura ka dare na yi ibnu umar ya bar gari ya yi makka sahiya na wayewa an tura a kira shi aka cayi umar ya ibnu umar ya arki ya are ta kare ana gaya da kyau ya bar gari sai da aka tura da sako to kai hakuri da Allah ka koma Madina ba matsala yanzu an kyale ka ka ji ba su duniyar ke biyar su su kuma suna suna mi suna gudun ta amma mu kuma duniyar ke walwala da gudu muna fitta da gudu ana gaya da kyau ko ba na ita duniyar ma yanzu ita ma ke kin mu ma dan jaraban mu kuma wannan duk abin da ke sashi shine rishin kyakkyawan niyya akwai hadisin da ji shekaran jiya ga muna tare da yan samari mun dawo daga wajen karatu nake karanta musu wannan hadisin wannan hadisi ina jin daɗin shi manzo Allah yake cewa man kanat ad-dunya hamma jama'a Allah faqrahu ja'ala Allah jama'a Allah faqrahu baina aynayhi wa farraqa alayhi shamlahu walam ya'tihi min ad-dunya illa ma qaddara lah duk wanda ya kasance shi duniya ce gabansa to Allah zai tattaro talauci gaba da ya sami shi a gaban idanunsa kullun samu yake amma kuma kullun kukun yake babu ana gane kyau ko kuma Allah ya tarwatsa mishi al'amuran shi kullun matsaloli da an samu kuɗin ma ga inda za a sa su kaza kaza kullun matsaloli kuma duniya ba zai same ta ba sai abin da Allah ya kaddara zai samu ma'ana zahin nema baya kawo samu sai ya gayi kishir ya ce wa man kanatil akhiratu hamma ja'ala Allah ginahu fi qalbi wa jama'a alayhi wa jama'a lahu shamlahu wa atathu ad-dunya wa hiya radima duk wanda kuma ya kasance lahira ce a gabansa to Allah zai sanya masa wadatarsa a cikin zuciya babu amma duk da babun babu damuwa ana gane da ku babu amma duk da babun babu damuwa kuma Allah zai hada masa al'amuransa komai sai kaga ya zo masa da sauki kuma duniyar za ta zo ko ta ki ko ta so ana gane da ku wannan shine kenan Allah ka raba mu da gurace gurace wanda za su shagaltar da mu daga neman lahira to su ne wannan su ibnu umar radiyallahu anhu fatashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahun a dan kamanta dai ko da ba ai koyi da su ba ana gane da kyau ko wannan shine kenan haddathana qutaybah wa ibn mawhib al ma'na qala haddathana al mufaddal عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل وزأل الله يا كسنتي إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس إذا زيته بلاغرو كاميرانا تهتر سكيا أخر الظهر ينا جنكت أزهر إلى وقت العصر هزوا لوكة الأسر ثم نزل سنن سي سبكا فجمع بينهما سيحات أسكانينسو fa'in zagati shamsu idan rana ta huta daga tsakiya kabla an yartahila kamin ya daga daga balaguro sallar zuhra yana sallatar azhar sun marake ba sannan ya hau abun hawa a tai fala abu dawud abu dawud ce kana mufaddalun qadi misra mufaddal wanda yake a lokacin shine alƙalin misra kana mufaddal qadi qadi misra mufaddal ya kasance alƙali ne na misra wa kana mujabat da'wati kuma ya kasance mutum ne wanda wanda yake da addu'a karbabba ma'ana in yi maka addu'a kamar yankan wuka wa huwa ibnu fudala shine kuma ibnu fudala mufaddal ibnu fudala ko fadala duka ana cewa fudala ko fadala حدثنا سليمان بن داود المهري حدثنا ابن وهب أخبرني جابر بن إسماعيل عن أقيل بهذا الحديث بإسناده قال ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين الإشاء kuma yana jinkirta magriba har sai ya hada tsakaninta da ita da isha'i wa bainal isha'i kuma yana hada tsakanin isha'i da magriba hina yaghibu shafaq a lokacin da shafaqi ya bace ma'ana jarrana ya bace akwai wata matsala shine ai kun ga hada salloli ba kowace sallah da kowace sallah ake hada ba ko ana hada magriba da la'asar ba a hada ko ana hada asuba da azhar ba a hada ana hada isha'i da azhar ana hada magriba da isha'i ku jiya da kyau ba kakka a zo na amna an kai kuke da cewa ana hada ana hada magriba da isha'i yawwa nan ne na'am ana hada la'asar da azhar to dan me yasa to don me yasa ake hada su don me yasa ake hada su na'am jazakumullahu khairan dan saboda asalin su lokaci guda ne shi yasa malamai suka ce awqatus sala awqatus salati jumlatan salasun lokutan sallah a jimilci guda uku ne wa tafsilan khamsun amma in za a rarrabe su guda nawa ne guda biyar kuma akwai dalili alqur'ani aqimis salata لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر أقم, أقم الصلاة لدلوك الشمس شيني هترانا دقمي daga tsakiya idan rana ta wuta daga tsakiya kamin ta faɗi sallah nawa ake yi wace da wace azzahu da la'asar lokacin su guda ne duluki shams ana gane da kyau ko ghasaqil layl faduwar rana har zuwa har zuwa alfijiri sallah nawa ake yi wace da wace magrib lokacin su guda ne shi yasa ya halatta inda larura amin a haɗe su sai wa qur'anul fajr wace ce asuba ita kuma tana da ƴan uwa wahada hala sharika laha ko wannan shi ne kenan kenan shi yasa wannan ake game su dan asalin lokutan su guda ne malam yace haddathana qutaybah ibn sa'id akhbarana al-laysu an yazid ibn abi habib an abi tufail عامر بن واسلة عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك منذ الله يكسن في أياك تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس إذن zai dagawa zuwa balaguro ma'ana zai dagawa daga masabki a tashi a cigaba da tahiya kamin rana ta huta daga tsakiya akhara zuhra to yana jinkirta azhar hatta yajma'aha ila al-asri har sai ya hada ta da al-asr فيصليهما جميعا سي سلاتي سو غبا ديا الظهر da العصر واذا ارتحل بعد زيغ الشمس haka kuma idan zai ci gaba da balaguro bayan rana ta huta daga tsakiya sallar zuhura wal asra yana sallatar azhar da al'asr jami'an gaba dayan su thumma sara sannan sai sai ci gaba da tahiyya wa kana idan tahala qabla al maghribi idan ya kasance kuma zai ci gaba da balaguro ne kahin magriba akhara al-maghrib to yana jinkirta magriba hatta yusalliha ba'da al-isha'i har sai ya sallaci ta bayan tare da isha'i mata tare da isha'i ko wa idar tahala ba'da al-maghrib idan kun bayan magriba ne zai yi balaguro zai ci gaba da balaguro ajjala al-isha'a to yana jinkirta isha'i fa sallaha yana gaugauta isha'i fa sallaha ma al-maghrib sai ya hada ta tare da me tare da magriba qala abu daud abu daud ce wa lam yarwi hadha al-hadith illa qutayba babu wanda ya rito wannan hadisin in ba qutayba ba wahdahu shi kadai wannan hadisin kamar yadda muka yi bayani ne a can baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in zai dagawa a waje in zai dagawa zuwa balaguro ko kuma yana tsakiyar balaguro suka tsaya hutu za su tahiya idan ya kasance kamin rana ta huta daga tsakiya ne ya yake yi tahiya yake yi sai lokacin la'asar ya hada magari ya hada azhar da la'asar idan kuma bayan rana ta huta daga tsakiya ne sai ya yi sallar azhar da la'asar sannan ya ci gaba da tahiya ana gane da kyau ko wannan shine kenan haka ita ma magriba na'am malam yace babu babu kisar qira'ati salati fi safari bayan bayani akan takaitawar karatu takaitawar karatun sallah a cikin balaguro ma'ana in ana sallar balaguro in ana sallah a cikin balaguro takaita sallah ake حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عدي عن عدي بن ثابت عن البراء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر من تتعرض من ظن الله أتشن وني بلاغرو فصلى بنا الإشاء سي صلى ترمون دا إشائي الآخرة ينا نهي إشائي تكرشي معنا تند مغربا معنا جمعت على الإشاء يصلى ترمون إشائي فقرأ في إحدى الركعتين sai ya karanta a ɗaya daga cikin rako'in guda biyu bitin wa zaitun suratul tin wa zaitun abinda ake so a nuna mana shine in ana balaguro in ana sallah tare da cewa an ce ayi kasaru kuma haka karatun ma shi ma ana so ayi mishi kasaru ana gane da kyau ko kada ka zo ana cikin balaguro an hito masu bis sun baku dama ayi sallah kai ustazu an saka gaba ka bada sallah kawai ka jayo musu in ma ustazu mai dan dama dama ne ya jawo musu wal fajr ai mai dan dama dama ko in irin su kuma masu ana gane da kyau ko masu kaihi kenan su kuma irin wannan maiwa za su ma iya za su iya lallasu bakara ko a shi wannan mahaukaci ba ne muna cikin balaga muka ɗauko muna bakara a wannan mahaukaci ne ana gane da kyau ko wannan shi ne kenan a wannan mahaukaci ne in ka kama bakara sai in koma ke in bakara sallah ta wannan shine kenan tunda dama ai jam'in ba dole bane ko in kana balaguro jam'i ba dole bane kaga wani zai fara sallah baka yadda da shi ba ko kana tsoron ya ja mai nisa ko ma gehe kai sallar ka mafi yawanci ni na balaguro ni ko mata gehe nake yin sallah ta dan wata ran matsaloli ake samu ana gane da kyau ko wannan shine kenan a takaice dai ana takaita karatun sallah tunda idan kuka lura kasarun ma don me yasa aka ce a yi ta don me littafif don saboda sauki ana gane da kyau ko wannan kuma dalili akan cewa balaguro min asbabit takhfifi yana daga cikin abubuwan da suke jayo sauki wa alam bi anna sababat takhfifi fi shar'i sab'atun bila tawqifi wa dhalika al-ikrah wan nisyan wal jahl wal usr kama abanu wa maradun wa safarun wa naqsun wa hadhihi sab'atu fima nassu dalilin da ke sa a sauƙa wa mutum addini guda bakwai ne daga cikin su ne as-safaru balaguro kenan balaguro dalilin da yake da yake sa a jayo sauki yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra shi kasaru duk lokacin da kake yin ta ka tuna wata falalar Allah ce Allah yana me yana tausayin wannan yake nuna muna a musulunci akwai mura'atul masalih akwai kula da maslahan mutane abubuwan da zai gyara mutane ya taimaka musu babu tatawu'i fi safari babu mai bayani akan nafila a cikin balaguro to kaji ni ke cewa ana raba ka da ganwu ana raba ka da kaya kana dama musu ganwu ba za kun gane da kyau ba farillan ma an ce ka rage to wai ina ka ina ka rambanin ma nafila ana gane da kyau ko to yanzu dai bari in karanta dai kakku kakku aza ka in yi riga malam masallaci ka azu hadisan suna cewa ai ai nafila ne haddathana qutaybah ibn sa'id haddathana al-lays an safwan ibn sulaym an abi busrat al-ghifari عن البراء بن عازب الأنصاري قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سفرا نا أبو كنت منظن الله بلاغرو دي دي هرزوا قوم شابكوي فما شاتكوس فما رأيته ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر ban taba ganinsa ba ya bar raka'a guda biyu idan rana ta huta daga tsakiya kamin azhar ma'ana ban taba ganin shi ba ya bar nafila ta ta walha a'a ya bar nafila ta kamin azhar tunda rana ta huta daga tsakiya walha ta me hadisin da'ifi ne hadisin da yace manzo Allah a balaguro yana kula da salloli na nafila na bayan azhar menene da'ifi ne bayan azhar da kamin azhar to حدثنا القعنبي حدثنا عيسى بن حفص حفص بن عاصم عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال صحبت ابن عمر في طريق نا أبو كنت ابن عمر أوتا أوتا أوتا هنيا معنا أتفوني بلاغورو قال فصلى بنا ركعتين سي صلى تلمنا ركعة ودابي معنا سي كسروا ثم أقبل sannan sai ya ci gaba ma'ana ya tashi zai tahiya gaba ya ci gaba da tahiyar shi fara'a nasan kiyaman sai ga wasu mutane sun tashi tsaye bayan an kare sallar farilla faqala sai ce ma yasna'u haula'i mina na wa'ancan suke yi mu muku adaranci mina na suka yi qultu yusabbihuna ai nafila suke shine yusabbihuna domin nafila ana ce mata at-tasbih qala sai ibnu umar yace law kuntu musabbihan atmamtu salati ai inda ku a ce in zai iya nafila to ai da na cika sallata ma'ana in dai har ina iya in yi nafila to mi a unhani in yi in yi kasaro kenan sai in mi sai in cika sallah mi wannan shi ake cewa me yake da suna kaman nuna cewa me yake da suna ai da aka ce ka rage sallar dan a maka sauki ne da ba dan a maka sauki ba da an ce ka cika ta da an ce ka cika ta ana gane da kyau ko kenan in an ce ka rage sallar farilla kinan famin babi aula kabar mi kabar sallah ta nafila ana gane da kyau ko yace yabna akhi ya kai dan nan uwa yabna akhi wannan kalma ce da laraba suke fadi don girman mutum dan uwa to su kuma ibnu akhi suke cewa ana gane da kyau ko dan dan uwa dan dan uwana amma a hausance za a ce ya kai dan uwana inni suhibtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi safari ana gane da kyau ko ma'ana nan dalili ne zai ba su abin da yasa yace haka yace ni na abokanci manzon Allah fi safari a cikin balaguro falam yazid ala raka'ataini bai taba karawa ba akan raka'a guda biyu ma'ana kowace sallah raka'a biyu yake yi mai raka'a hudu hatta qabadahu Allah azza wa jalla har sai da Allah ya dauke sa farilla kawai yake wa sahibtu abubakar na abokanci abubakar falam yazid ala raka'ataini shi ma bai taba karawa ba a cikin balaguro bayan sallah ta farilla hatta qabadahu Allah azza wa jalla har sai da Allah ya dauki rayuwarsa wa sahibtu usmana haka ma usman na taba balaguro da shi falam yazid ala raka'ataini ibnu umar ko wa sahibtu umar falam yazid ala raka'ataini haka shi ma umar bai taba kara ba har sai da ya rasu wa sahibtu usman haka shi ma usman wa qad qala Allah azza wa jalla ai muku talhisi ko kuma hakika Allah maɗaukaki mabuwayi ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kyaukyawan koyi a gare ku game da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ibnu umar yake so ya ce musu sunna shine a tsakiyar balaguro kada mutum yayi ne nafila bin manzon Allah baya nafila in yana ne in yana balaguro ana gane da kyau ko amma ba kowace irin nafila ake nihi ba ina tsammani lokaci yayi ko a sati na gaba zamu gani nafilolin da ake su mustahabbi ne kai amma akwai nafilolin da kar ka yi shi aka yi so dan in baka yi ba kayi koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a takaice ne uwa masu girma wannan yana ƙara tabbatar mana da abin da yasa aka ce ai kasaru dan a sauƙaƙa ma mai mi mai tahiya wannan kuma alama ce da take nuna lallai Allah madaukakin sarki yana tausayin mu duk abin da kaga Allah ya ce mu yi to wallahi shine sauki a gare mu ko da mu muna ganin me ko da mu muna ganin me tsanani ne a gare mu muna fatan Allah madaukakin sarki ya ƙara muna bin dokokinsa muna tsokon Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu akan koyi da sunan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai gobe Allah ya kai mu a wajen tafsiri subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah